عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنا كار جدد يقول هوديا لعل سبحانه وتعالى cikin huwacewarsa rayuwarmu ta sake isowa wannan rana ta juma'a yau 29 ga watan safar shekara ta 1445 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna haduwa a wannan majalisi mai albarka domin jin fassara na ma'anonin ayoyin alkur'ani mai girma gurgulan abin da ya sauwaka cikin wasu alhani da ma'anin alkur'an na ashirar abubakar mahammadu ya shi mahulla muna roƙon allah ya mana muwafaka karatun mai yana cikin suratun nisa mun tsaya aya ta ɗari da arba'in ne za mu tashi wadda ta sanya ita insha allah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستهوذ عليكم قالوا ألم نستهوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً
ayat da ta gabata Allah subhanahu wata'ala ya yi hani ne kada muminai su zamanto tare da waɗanda suke kafirai ko waɗanda suke kuzi a cikin ayoyin Allah kasantuwarsu tare da su a lokacin da suke kutsawa cikin ayoyin Allah ko suna keta mutuncin addini wanda ya zauna da su shi ma ya zan irinsu ƙarshen aya Allah ta'ala ya ce inna Allah jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a lalle Allah zai hallara munafikai masu da'awar musulunci a baki amma suna koya kafirci zai hallara su tare da kafirai duka cikin jahannama Allah ta mana sai to nan Allah subhanahu wata'ala sai ba da misalin su allazina anan badalun ne min allazina qabla الذين يتربصون بكم waɗannan jimlan munafukan nan su ne waɗanda suke fakonku kullum fakon mumine suke yi suna fatan wata musiba ta afka musu ayyan tabiru na bikum dawa'ir suna shaurara ina ma ce musiba ta afka musu fa in kana lakum fathun min Allah idan ya kasance kuna da wata nasara daga wajen Allah akan kafirai ai zafarun wa ganima kun samu ranjaye kun samu ganima akan kafirai in haka ta wakana ransu baya daɗi za su lallabo wajen ku qalu sai su ce muku alam nakum ma'akum shin ba tare da kukan muke ba ai mu ma ƴan uwanku ne fi dini wal jihad a cikin lamarin addini a cikin gwagwarmayar da ake yi mu ma'ai muna tare da ku ƙalo alam na kun ma'aku shin ba mu zan tare da ku ba ne fa'amakona minar ganima ku ba mu mammuma daga cikin wannan ganima tun da yan samuwa aka yi za su lallafa wajen mummine su ce suna tare da su وإن كان للكافرين نصيب أما إن يكسن شيء كافرين كي دواني ربو من الظفر عليكم suka samu nan jaye a kanku saboda dama alharbu sijalu yawmun lana wa yawmun alaina haka dama al'amarin yake hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa shi yaki jujjuyawa yake wata ran mu samu nasara wata ran kuma a sami nasara a kan to idan mu'mine suka san nasara za su lallako wajen su shin ba tare da ku muke ba amma idan kafirai ke da wani rabo na nasara akan mu'minai nan ma sai su waiwaya wajen kafira qalu sai su ce musu alam nastahwid alaikum shin kam ba mun samu nasara mana ba mun samu iko akan ku ba wal istihwab ana nufi ai huwa istila wal ghalaba shine kamar yadda Allah ta'ala yace istahwaba alaihim shaytan ai Allah ta'ala ya mamayar da shaytan akan su to sai su gorantawa kafiran su ce yayin da kafirai suka san nasara akan muminai sai su ce musu alam nastahwid alaikum shin ba mu kasance mun samu dama akan ku mun san mamaya da nasara akan ku ba inda mun so ai da mun yi haka ai alam naghlub alaikum wa natamakkan min qatlikum ba mu samu rinjaye akan ku muka samu daman kashe ku wa asrakum mu kama ku a matsayin bayi fa abqaina alaikum amma sai muka wanzar da ku wa namna'akum min almu'minin kuma har ma muka kare ku daga mu'minai an yaqtaru bikum bas samalun jayi akan ku misali yanzu kaman abin da ya faru a Uhud sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito da mutum dubu daya za a tafi a fuskanci kafirai mutum dubu uku Ubay ibn Salul sai ya ɗebi wani ɓangare ya koma ya ɗebi mutum ɗari uku da wani abu ya koma da su aka bar manzon Allah sallallahu alaihi da mutanen da ba su kama gama cika ɗari bakwai ba wai duk wannan makida ne yake dan a samu nasara a kayan mu'mini suna cewa launa alamu kijalan lattaba'naku da mun iya yaki ai da mun bi ku ba mu iya ba mu tsammata ma za a yi yakin ba ne Allah ta'ala ya ce a lokacin sun zama kusa da kafirci sama da muni sama da imani to su suna da irin wannan fuska biyu sun kasance zawul wajhai ne a bangaren muminai za su nuna suna tare da muminai a bangaren kafirai za su nuna suna tare da kafirai duk lokacin da aka ja daga tsakanin muminai da kafirai a kowane irin majali na min majalatil haya sai ya zamanto wanda ke tare da mumine yana da awar musulunci kuma sai ya nuna har ilo yana tare da kafirai to ya zama munafiki ya nuna siffa ta nifaka in dai fito na fito ake tsakanin janibin musulmi da janibin kafirai to identify yourself ka nuna kanka kawai tare da mumine amma idan mutum ya raba fuska bangaren mumine in sun san nasara yake ai muna tare da ku bangaren kafirai in sun samu nasara ce ai mu muka taimaka muku har kuka samu kaza haka su ma munafikan suke Allah ya tona musu asiri qalu sai ce alam nastahwid alaikum shin ba mu zan da mun samu ranjaye akan ku ba mamaya akan ku amma ba mu yaƙe ku mun halaka ku ba wa namna'akum min almu'minin muka kare kuma daga mu'minai an yasfaru bikum ba su samu ranjaye akan ku ba bi tasdirihim wato muka walakantar da su wa marasilatukum bi akhbarikum har ma muka dinga muku aike na irin shirye-shiryen da mu'mina suke yi haka suka yi wa annabi falana alaikum alminna kenan muna da wani abin da za mu goranta muku tunda kuka samu nasara ku dan san mana wani abu mu ku ba mu kariya kada kuma ku kama mu duk abin da za ku yi mu'minai mu kada ku mana qala ta'ala sai Allah madaukaki ya ba su ansa fallahu yahkumu bainakum yawmal qiyamah Allah ta'ala zai yi hukunci a tsakaninku da su munafikan nan a ranar alkiyama bi an yudkhilakum aljannata wa yudkhilahum an-nar Allah zai shigar da ku aljanna su ku ya shigar da su cikin wuta Allah ya ce walan yaj'ala Allahu lil kafirin 'ala al mu'minina sabila Allah ta'ala bai taba sanya wa kafirai su sami wani rinjaye a kayan mu'minai ba Allah bai sanya ma ba zai kuma sanya ma kafirai su samu rinjaye akan mu'minai ba to wannan aya mai take nufi malamai sun ba ta fassara alal alal alal kaman guda uku waɗansu daga cikin malamai shine ma jumhur na al-mufassirun sun karkata zuwa ga fassarar da Ali ibn Abi Talib yayi Allah ya kara masa yarda hadisi ya inganta daga Nusayl Kindi hadisi wanda Imam al-Bukhari Muslim sai rawaito yace جاء رجل إلى علي فقال والمتن يا جوجا علي بن أبي طالب سيكي جمس كيف هذه الآية يا أيوانا آية كنتك ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا shi ya yi wannan tambaya ne saboda wasu lokata kafirai na samun rinjaye akan mu'mini ga kuma abin da Allah ya faɗa sai Ali ibn Abi Talib sai ya ce masa udun udun matso matso matso iya abin da ya gaya masa sai ya karanta hadda bangaren bayan aya yace fallahu yahkumu bainahum yawmal qiyama walan yaj'al Allahu lil kafirin 'ala al mu'minina sabila Ali bin Abi Talib sai gaya masa wannan ya gaya masa ayar baki da bangaren ta wato yana nuna masa ai wannan abin da Allah ta'ala ya faɗa ba zai taɓa sanya wa kafirai su sami ranjaye a kan muminai ba yana kasancewa ne yau alkiyama wato a ranar alkiyama in an zo hujjatatteniya a gaban Allah kafirai ba za su taɓa samun dama da za su ranjaye muminai da hujja ba a ranar alkiyama gaban ubangiji saboda su ba su da hujja to wannan ibnu atiya sai ake hakaitowa yake ambata cewa wannan fassara ita ce ma ya san cewa mafi yawan magabata sun tafi a kayan ala'ayi hali abu abdurrahman ahmadin al-qurtubi rahimahullah yana kawowa fassara ya kawo ɓangarori akwai malaman da suke ɗaukan wannan fassara na wannan aya daga cikin magabata walan ya ji'ala Allah lil kafirina 'ala al-mu'minina sabila an ɗauke ta a zahirin ta ne wato sai a kawo dalili dangane da wasu hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa ya tambayi ubangijinsa subhanahu wata'ala waɗansu abubuwa guda uku ya bani guda biyu amma ya hana ni na uku annabi yake cewa sa'altuhu Allah yuhlika ummati bi sanatin fa'ataniha na roƙi ubangiji na kada ya halakar da al'ummata da tsananin fari na yunwa irin yadda aka yi mutanen annabi yusuf sai Allah ya ce an baka yace wa sa'altuhu Allah yusallita alaihim aduwan min ghairihim fa aniha kuma sai na roƙi Allah ta'ala kada ya mamayar da abokan gaba na al'ummata a kansu sai Allah ya bayar kaga wannan fassarar ta fita sannan abin da Allah ta'ala ya hana shi yace wa sa'altuhu Allah yuzika ba'dahum ba'sa ba'd arwayan imam muslim Allah ya ja'ala ba'sahum bainahum sai yace fa nama fa mana'aniha sai Allah ta'ala ya hana ni wannan na roki ubangiji na kada ya sanya gafi da yaki a tsakanin al'umma ta sai Allah ya hana ni kenan ya nuna masa cewa a tsakanin al'ummarsa za a samu ikititali bainahu wannan shine abin da Allah ya hana shi to in an dauke shi wannan fassara kamar yadda shi Abu Abdurrahman ya ambata me ake nufi kenan da aka ce kada ka salladar da abokan gaba na al'umma ta akan su sai malamai suka ce abin da ake nufi bil istisal ya zamanto sun samu saitara akan su sun sami istila'i a kansu yadda za a halakar da al'ummar musulmi baki daya irin yadda ake ma al'ummomin annabawa da suka gabata an sami al'ummomin annabawa inda abokan gaba sukan zo su halaka su su halaka annabin su halaka al'ummar baki daya sai dai ubangiji ya sake aikowa kuma wani annabi ya sake zuwa kuma da saƙon to annabi ya roki wannan don haka in an ɗau wannan fassara walan yaj'al Allahu lil kafirin 'ala al mu'minin sabila shi yasa malam ya ɗauki wannan bangare shi kuma sai shi ai tariqan bil isti'sar ya ce isti'sar shine tunkuci abu tun daga tushensa ya zama to babu shi to ya roki Allah subhanahu wataala kada a yi ma al'ummarsa haka daga wajen abokan gaba kuma Allah ya bashi in fassara ayar ta zan haka to ta yi munasaba kenan da wannan hadisi ikirma kuma ɗaya daga cikin almajiran abdullahi ibn abbas tabi'i ne daga cikin almufassiruna na makka ya haka daga abdullahi dan abbasin cewa walan yaj'al Allah lil kafirin 'ala al mu'minina sabila sai fassara shi hujjatan wato Allah ba zai taba sanya ma kafirai hujja akan mu'mine ba duk lokacin da kafiri ya tsaya mu'mini ya tsaya za a yi mujadala akan harkar addini matukar musulmin ya san addini kafiri ba zai taba samu ranjaya kansa Abdullahi na Abbasin sai fassara shi a wannan ma'ana kamar yadda aka hakaito daga ikirma ubangiji Allah ta'ala ya dace na'am
إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يدلل الله فلن تجد له سبيلا
Allah ta'ala yana ci gaba da bayani a kayan al'amarin munafukai saboda sun cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma har a yanzu gyauransu suna cutar da addinin Allah don haka Allah ta'ala sai musu mummunan tanadi innal munafiqina yukhadi'una Allah su munafukai a zatonsu suna yaudarar Allah bi zaharihim khilafa ma aqdanuhu min al-kufr saboda sun bayyana sabanin abin da suke koyewa na kafirci la yadfa'u anhum ahkamahu ad-dunyawiyya dan su kare kansu daga hukunce hukuncen kafirci da ake dora ma kafirai a nan duniya kan qatil wal asr ba za a yake su ba ba za a mimace su ba wata rana Umar ibn Khattab radiyallahu anhu ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ala nuqatiluhum ya rasulullah ba za mu yaƙe su da ya manzon Allah mu kashe su yadda suke cutar da kai suke cutar da addinin Allah annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce da'hum ya umar ka kyale su ya umar hatta la yaqula an-nasu inna muhammadan kana yaqtul ashaba aw kama qala annabi sallallahu alaihi wasallam kada ma mutane su ce ai ga muhammad yana kashewa sahabbansa wanda yake can gefe bai san tsiyar da suke a gida ba dan haka idan har aka yaƙe su a kashe to za a ce ai kar ku shiga addinin Muhammad gashi ce wanda suka yarda da shi ma kashe su yake to sai annabi ya kare su amma sun cutar da addinin Allah to su wai a tunanin su hakan da suke yi sun ba wa kansu kariya ne ai mun yaudari Allah a tunanin su sun yaudari mu'mini yukhadi'una Allah wal ladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum to Allah ta'ala ce innal munafiqina yuqadi'una Allah su munafikai a zaton su suna yaudarar Allah ne wa huwa alhali Allah subhanahu wata'ala khadi'uhum yana saka musu da irin abin da suka yi na yaudara irin waɗannan af'al da aka jingina su zuwa ga Allah subhanahu wata'ala malamai suka ambata malaman tauhidi cewa to wannan duk wata sifa da aka jingina ta zuwa ga Allah subhanahu wataala wato kullu sifatin kanat za wajhaini duk sifa wacce ta kasance ma'abuciyar sifa guda biyu tana da fuska guda biyu ahaduha mazmumun wa ahaduha mahmudun ɗayan gefen abin zargi ne ɗaya gefen kuma abin yabo to irin wannan ba a kore ta ga Allah alal itlaq kuma sannan ba a jingina ta ga Allah alal itlaq mun gane ko wannan matsala ce tauhidiyya sai a ce sifa ce da za a jingina ta zuwa ga Allah amma fi muqabalati misliha mun gane ko kamar yadda Allah ta'ala ce innahum yakiduna kaida wa akidu kaida su suna shirya kaidi kaidi shine ka shirya wata dabara a koye ba tare da an sani ba kai ba zata a wanda kake fito na fito da shi shine kaidi to Allah ta'ala yace suna kulla kaidi yace ni ma ina kulla kaidi to kaga an wajen Allah ya jingina wannan sifa ne ga kansa muqabilin abin da su ma suka yi kamar kuma yadda Allah subhanahu wata'ala yake ambatawa dangane da al-makr wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin kuma kaga sai ya kawo shi wato da adatu tafdil kuma aka nuna khairiyya ga Allah akwai yabo as-sana'u akan makarun da Allah yi wallahu khairul makirin to a irin wannan muqabalan ne ta wannan janibin sai a jingina ma Allah subhanahu wataala amma ce an jingina masa alal itlaq abu ne wanda bai halarta ba misali shi ya saka a cikin sifa ta ubangiji ta'ala sai ta dauki wani ma'auni a cikin ma'aunan akwai wannan da muka ambata ba za ka jingina ma Allah sifatul khila wa sifatul makr ba mun gane ko ba za ka ce ma Allah subhanahu wata'ala alqadi'u ba ko ka ce almakiru bai halatta ba saboda sifa ce ta janibinta guda akwai zargi ta janibinta guda kuma akwai yabo ta ina take zamantowa yabo Allah ya jingina ma kansa ne domin a nuna abokin gaba na addinin Allah in ya shirya makaru to Allah ta'ala zai maida masa don a nuna Allah bai gaza ba ta wannan janibin idan ya shirya kaigi Allah zai maida maka dan a nuna Allah bai gaza ba ta wannan janibin kaga sai ta zamanto sifa ce da aka jingina ma Allah ta isa ta buwaya wanda aka nuna Allah bai gaza ba wajen muƙabala da wanda ya fito na fito da addininsa amma haka nan kawai a jingina ta ga Allah baya halatta to shi yasa nan Allah subhanahu wataala ya ce innal munafiqina yukhadi'una Allah sai aka ce wa huwa khadi'uhum kaga muqabala na abin da suka aikata ne to menene khida'in da Allah yake musu khida'in da Allah yake musu a ranar alkiyama Allah ya ambata kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambata inna ummati ya'tuna yawm alqiyamati ghurwan muhajjalin min athar alwudu al'umma ta ranar alkiyama za su zo suna masu hasken gabbai ghurwan haske kenan almuhajjilun wato hajar doki wanda yake mai hasken goshi da hasken nan da nan da kafafunsa kafafunsa guda hudu ta tsintsiyar hannunsa da tsintsiyar kafa akwai fari farin gashi shi baki ne amma yana da fari a goshinsa fari a wannan shi suke cewa hajar eh shi ake cewa hajar to wannan doki yana da daraja to shine annabi ya ce al'umma ta a ranar alkiyama za su ghurwan muhajjalin za su zo masu haske irin na hajar sai ce min asarar wudu guraben alwalarsu yana haske to tunda munafikai suna zuwa su ma su yi alwala tare da mu'mina duk da ba su yarda da Allah hakikatan ba kuma har ma su ce za su gwada yin sallah da wasu ayyukan addini to su ma a ranar alkiyama nan za su tashi a cikin jumlar musulmai za a ba su haske yawma tara al-mu'minina wal-mu'minati يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم إن أنزو ذا أطلع كسراء يسبو دينا دا تأنن دوه كما قال أوجيا تكي كامو متان sannan ga tashin hankali gada ce da aka dora ta akan jahannama ga ruwan da jahannama take ga hamaminta ga sirririta gadan ga duhu ga makata akwai wahala Allah ka tsallakar da mu cikin sauki to a wannan lokaci sai Allah ya bawa mu'minai al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haske sai kaga haske yana tafiya gaba gare su da baya gare su yana haskaka musu wajen tsallakawa su ma waɗancan za a ba su hasken ai sun yi da'awar imani alhali Allah ya san ba muminai ba ne Allah ya ƙaryata imaninsu har sai lokacin da aka zo tsakiya sai hasken nasu ya mutu idan haskensu ya mutu to a lokacin sai su ce wa muminai yuna dunahum alam nakum ma'akum qalu bala ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور sai a goranta musu su ma ce ayya eh kuna tare da mu amma a bayyane a zahiri ba ku imani ba kariya kuka yi kun ce ku kun yaudara Allah da manzansa to yanzu ga sakamakon yaudara ku koma baya ku koma baya ku je ku samu hasken a baya ake samu ba wai baya daga bakin gada ba bayan duniya kuma babu second chance ba a sake ba da damar dawowa dawowa ya kare a nan ake tanadin hasken don haka kaga a lokacin sai a gindaya musu katanga da za ta raba tsakaninsu to wannan malamai suka ce shine khida'in da Allah ya maida musu an yanzu an musu sakamako jaza'an wifaqa ko sakamakon da ya dace da abin da suka yi su sun nuna masu imani ne suna yaudaran Allah da muminai a kiyama sai a ba su haske wanda shi ma dan jeli sai an ba su haske ko ba haske ne wanda zai ci gaba ba sai a janye to shine Allah ta'ala ce innal munafiqina yukhadi'una Allah su munafikai wai a zaton su suna yaudaran Allah wa huwa khadi'uhum alhali Allah ta'ala yana sakan ya musu da abin da suka yi na yaudara wa mujazihim ala khida'ihim Allah zai musu sakamako a kayan yaudarar da suka yi fa yustabahuna fi dunya tun anan duniya Allah madaukaki zai kunyatar da su za a tona musu asiri bi illahi nabiyahu ala ma aqtanuhu Allah zai tsinkayar da manzansa akan abin da suka koye su ne fa suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama suka ce nashhadu innaka la rasulullah ba haka suka faɗa ba mun shaida lalle kai wallahi manzon Allah ne dukkan adatu ta'kid sai da sai kawo su so kawo ash-shahadatu so kawo harfu ta'kid da inna sannan suka kawo lamu kasr amma sai Allah ya karaita su والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لا كاذبون ذاك بينا مستعين أسلوب لسكي أكا كرية أكا كرية سكي سيسي ونابو سيالا كرية يحسبون كل صيحة عليه duk lokacin da aka saukar da ayan alkur'ani sai tsammata asirin su ne to to kaga tun a nan duniya Allah ya kunyata su shine nan aka ce wato wa huwa khadi'uhum ko yana daga cikin abinda Allah subhanahu wataala ya musu wa yu'aqabuna fil akhirah a ranar lahira kuma za a musu hukuma gwargwadon abinda suka aikata wa idza qamu ila salati kuma idan suka tashi zuwa ga sallah ma'al mu'minina tare da mu'minai qamu kusala sai su tashi cikin kasala mutafaqilin da nauyin jiki yura'una nasa suna masu nuna ibada su ne ga mutane suna nuna ibada su ne mutane su gani bi salatihim sallata suna so a gani ne riya suke yi ba wai dan Allah ba wala yadhkuruna Allah illa qalila ba ta ambaton Allah a wajen ibadarsu illa qalilan face dan kadan ala wajhi riya shi ma ta fuskan nuna wa mutane shi saka hadisi ya inganta cikin bukhari النبي صلى الله عليه وسلم أين جوا أثقل المنافق أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الصبح sallan da tafi nauyi a munafukai ita ce sallan isha'i da sallan asuba me ya saka tafi musu wahala na ba ne ganin su ai ba lokacin annabi babu lantarki irin nan cikin duhu ake shiga har ma ake cewa kana rasulullahi sallallahu ana akan asubahi kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi galatin manzon Allah ya kasance yana yin sallar asubahi na bi galat galat shine cikin duhun sauran duhun dare bayan fitowar alfijir shine galat da duhun yake yi har lokacin da aka yi da sallah sai a ce ka ji sahabbai suna rawaitowa lokacin da annabi ya yi da sallah mutum zai iya ganewa wanda suka hada sahu da shi wato ashe kenan da sun shiga sallan baka san waye ka hada sahu da shi ba saboda duhu sai an idar haske yayi an yi da sallah to sai ka gane wanda yake gefen ka da wanda yake gefen to munafikai tun da cikin duhu ake shiga suna kwance a gida ba za su yi sallah dama suna yi ne abinda yanzu language din yanzu ake cewa ai service ko dan a gani ne ba dan Allah ba to sallar isha'i ma ai sai duhu ya shiga to don haka ita ma ba sa zuwa amma a zahar la'asar magariba da haske ake yi nan kan nasu lallaba su je to shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yace sallar da tafi musu wahala ita ce salatul isha wa salatul fajr kuma ya inganta har ilau cikin hadisin da bukhari da muslim suka kawo daga anas bin malik annabi sallallahu alaihi wasallam yace tilka salatul munafiqi tilka salatul munafiqi tilka salatul munafiqi annabi sai dai ambata sau yace cananka sallar munafiki kenan cananka sallar munafiki kenan cananka sallar munafiki kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ce yajlisu yaqubu shamsa zai zauna yana ganin rana har sai lokacin da rana ta kusan faduwa wato hatta idza kanat baina karnai shaytan har sai rana ta zan a tsakanin kafan shaytan guda biyu domin annabi ya ce rana tana fadawa ne a tsakanin kafan shaytan wato lokacin da rana ta irin kwallon ta ya fito yayi jadin nan kuma in ka zuba mata ido ba zai taba idanunka ba za ka kalle ta kuma idanka bai ji komai ba don gafin hasken ya kau to an hana mutane yin nafila mutlaka a wajen sai dai nafila za ta sababi akwai zawatul asbab wanda suka zo a cikin hadisi to su ne halatta amma nafila mutlaka an hana mutum yi a wannan lokacin to annabi ya ce har sai irin wannan yanayin yayi kaga an zo dab da magaruba kenan annabi sallallahu alaihi wasallama yace qama fa nakara arba'an la yadhkuru fiha la yadhkuru ismallahi fiha illa qalila tukunna sai munafiki ya tashi sai je shi yayi annakar kaga sai kawa da siga ta annakar annakar shine tsatsagan da tsuntsu yake irin hakan ne tsuntsu yake idan zai tsatsage abu shine nakar wato kenan sallar ta kum kum kum ake yin ta da gaugawa cif cif cif cif an yi sai lokaci ya ja ya yi kusan faduwa lokacin ta ya yi kusan ficewa sai kuma ya tashi tsik tsik tsik tsik tsik nan da nan ya yi sallar kamar ma ba a yi ba eh baya ambatan Allah cikin sai kadan to kaga nan shine Allah ta'ala ya ambata yace wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nasa wala yadhkuruna Allah illa qalila ana so idan zaka tashi zuwa ga sallah ka tashi da nishadi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba abin da yake sha'awa kaman yin sallah to mu'minin da imani ya ratsa zuciyarsa shi ma zai ji yana samun nishadi cikin sallah in ka ji kana kuntata a sallah an da sallah kana tsaki liman ya karanta sabbi amma kana cewa ya tsananta maka balle ya dan ja kaɗan kana ga kai an kuntata maka kana tsaki sallar ma cikin wahala kake yin ta kana fatan a yi a gama kana ta tunane-tunane ka tsorace makanka kada ka samu siffa irin ta nifata ana son mumini wanda imani ya shiga zuciyarsa nishadi yake samun cikin sallah ko da a ce wani abu ya damu manzon Allah an kashe sahabbansa matsalan a yaki ko wani abin tashin hankali ya same su wanda suka ji damuwa idan lokacin sallah ya ta annabi ce arshna biha ya bilal arshna biha ya bilal sanya mana kwanciyar hankali da ita ya bilal ma'ana kira sallah dan in mun shiga sallah za mu manta wancan takaicin da ya same mu to kaga shi kuma sabanin haka wanda yake munafiki cikin kasala yake tashi baya son sallah kuma sallar ta sai yana yi ne dan mutane su gani in mutane na ganin sa ya kyautata ya yi ta akan lokaci in mutane ba sa ganin sa ba zai kyautata ba ba zai yi ta akan lokaci ba kuma wala yadhkuruna Allah illa qalila kuma ba sa ambaton Allah face kaɗan. al-Baghawi cikin tafsirin da yake ambata to me yasa aka ambata aka ce wala yadhkuruna Allah illa qalila yin aiki kaɗan in mutum yayi sallah da inna ataina ko irin su qul huwa da makamantansu ya karanta ya gadarta Allah ba zai karba ba kenan a'a nan an jingina sifa ta alƙilla ga aikin munafukai ne saboda Allah bai karɓa ba Allah bai karɓa aikin bane sai aka ce kaɗan da daga wajen mumini ne ko da kaɗan ne aka yi shi kuma domin Allah a bisa tsarin da annabi ya karantar idan har Allah ya karɓa to mai yawa ne saboda Allah ta'ala yana saka wa mutum da yawa akan kaɗan ɗin da ya yi Allah sa an fahimci bayanin nawa don haka an jingina musu wato karanta ne saboda aikin dama ba su yi shi don Allah babu ikhlasi aikin da aka yi shi babu ikhlasi kuma to Allah subhanahu wataala baya karɓa komin yawansa kaɗan ne komin yawansa ba shi da kima to Allah ya ce muzabbabina so irin waɗannan munafukan masu kai kawo ne raurawa suke yi mutaraddidin kai kawo suke baina zalika tsakanin wancan ai bainal kufr wal iman tsakanin imani da kafirci yau sun yi imani sun ma'amalu sun makafaru sun ma'amalu sun makafaru sun mazdadu kufra kaga su ma sun yi sifa irin ta muna irin ta yahudawa ke muzabbabina baina zalik la ilaha ula wa la ilaha ula su ba sa ga kafirai dan kafirai suna shakka tunda suna tare da mu'minai har sallah suna yi kuma su ba sa tare da mu'minai domin ba su da imani ingantacce zuciyarsu ba ta yarda da abin da Allah ya ko annabi da shi ba to kaga sai suka zama jemagu ka san shi jemagi ba shi da aji ko in ji ba haushi shi ba dabba ba shi ba tsuntsu ba sai ya shiga cikin tsuntsaye tsuntsan mata nasu ne amma daga yayi dariya sai su ga haƙwari su ce to ai mu duk jinsin mu ba mai haƙwari maza tafi wajen su tumaki su da suke da haɓa da mu kai ba namu ba sai ya je wajen tumaki bakinsa abu ɗaya sun tsammata nasu idan ya yi haka da fuffuke sai ce a a ai mu kuma ba a yi mu da fuka fuka ba ta hucan kaga sai ya rasa waje ya mage ke shi baya can shi baya to sai zama jamagai la ilaha ula wa la ilaha ula Allah ya ce wa man yudlilillahu duk wanda Allah ta'ala ya bashe shi falan tajida lahu sabila ba za ka taɓa sama masa hanya ba aika rikan ilal huda ba za ka taɓa sama masa hanya wanda za ta kai shi zuwa ga shirya ba Allah ka shirya ta na'am
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأسلموا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما
فبعد الله تعالى يوم تسفر منافقين da kuma irin makomar da ya musu tanadi mara kyawu sai aka juya ga muminai aka musu kashe ne ya ayyuhan ladina amanu ya ku wanda sun kai imani wanda suke da ingantaccen imani ga Allah da manzon la tattakhidul kafirina awliya min dunil mu'minin kada ku rike kafirai su zaman to majibintan ku bai cin mu'mini ki watsi da mu'minai ya zan kafirai su ne majibinta irin yadda munafikai suka yi kukan kada ku yi haka mu'minai su ne yan uwan mu'minai والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عليم حكيم Allah ta'ala ce mumine maza da mumine mata su ne majibincin juna kuma suna imani da Allah suna imani da manzansa suna umarni da kyakkyawa suna hani daga mummuna suna tsaye da sallah suna ba da zakka su ne waɗanda Allah zai musu rahama don haka Allah ta'ala ya ce a turiduna an taj'alu lillahi alaikum sultanan mubina shin kuna so ne kan sanya ma Allah subhanahu wata'ala wani dalili bayyananne akan ku ai an taj'alu lillahi alaykum bi muwalatihim sultanan mubina ay burhanan bayyinan ala nifaqikum kuna so ku ba mu Allah bayyanannen dalili ne cewa ku munafikai ne a yayin da kuka jibinci kafirai kuka bar mu'minai wato ana istifham tawbihi tambaya ce amma ana gargadi ne zargi ne ga irin wannan aiki duk wanda ya jibinci mu abin nan abin nan kafirai kuma yake nuna musu soyayya domin abin da ake nufi da wala'a shine su ne abokan shawara su ne suka san cikinka su ne waɗanda kake intima'i zuwa gare su su ne waɗanda ake taimakekkeniya a tsakani da duk irin waɗannan ababe aiwatsi da muminai to alama ne kenan mutum ya kafa dalili bayyananne ma Allah subhanahu wata'ala cewa shi yana daga cikin munafikai shi ne aka ce a turiduna an taj'alu lillahi alaikum sultanan mubina Abdullahi ibn Abbas kamar da ibn Kafir rahimahullahu yake ambatawa Abdullahi ibn Abbas yana ambatawa kullu sultanin fil qur'ani hujja duk inda ka gani a cikin alqur'ani an ce sultan to ana nufi hujja aturiduna an taj'alu lillahi alaykum sultanan mubina ay hujjatan mubina Allah ce innal munafiqina lalle ka su munafikai ku sani sakamakon su fi darkil asfali minan nar suna cikin kogo na can ƙasa a cikin wuta aljanna ita darajat ne matakalai ne ma'ana akwai guda duka a sama suke ita aljanna wacce take karamar ita ce ta farko wacce ta fita ita ce a bisanta wacce ta fi wannan ita ce a bisa har kuma aljannan firdausi ita ce al'arshin ubangiji ya mata rumfa ita ce a'lal jinan wanda annabawa salihun suke cikinta ubangiji Allah ka samu a ciki annabi ya ce yanzu ku roki aljanna ku roki aljannatul firdaus saboda ita ce a'lal jinan to wuta kuma ita aljanna guda takwas wuta kuma guda bakwai ita kuma darakat ne ramuka ne ana itlaqi ismu jahannama ne akan ta saboda jahannama ita ce a sama ramukan da suke kasa kasa kasa kasa har zuwa can ramun karshe nau'o'in mutane wasu daga cikin malaman tafsiri sun lakasto sunayen nasu kamar yadda ya zo a cikin ayoyi mabambanta a alkur'ani a sama akwai jahannama sannan akwai laba akwai hutama akwai sa'ira akwai sakara akwai jahim akwai hawiya ita ce can kasa shine Allah ta'ala ya ce innal munafiqina fi darkil asfali minan nar ita su munafikai suna cikin kogo mafi ƙasa da aka ce wa ummuhu hawiya wa ma adraka ma hiya naru hamiya minan nar wa huwa qaruha shine can ƙasa walan tajida lahum nasira kuma ba za ka taɓa sama musu mataimaki ba mani'a min al'azabi wanda zai hana Allah ya azabtar da su in dai Allah ya sa mutum a wuta aka riga aka ja layi masu dugon imani an gama fitar da su bayan sun yi horon su da za su yi a cikin wuta bisa kaddara da Allah ya yi ya yi umarni annabawa sun yi ceto an fidda mutane daga wuta mala'iku sun yi ceto an fitar duk ma'abucin da Allah zai bawa ceto ya yi an fitar bisa izinin Allah da umarninsa shi ma Ubangiji ya ce zai yi nasa ceton ya yi umarni ga mala'iku su fidda wanda yake da dugon dugon dugon dugon imani a zuciyarsa in an kai wannan matsayar to Allah zai tabbatar da yardarsa ga 'yan aljanna fushinsa ga 'yan wuta walan tajida lahum nasira ba za ka taɓa samu musu mataimaki ba Allah kuma na tsare da wuta mu fatan da muke yi Allah ya sa mu cikin waɗanda ya ce la yasma'una hafisaha wa hum fi mashtahat anfusuhum khalidun motsin ta ma ba ma so magana saboda ganin tashin hankali ma tashin hankali Allah ka raba mu da ganin wuta ballantana mu je kusa da ita ko mu shiga wuta to sai Allah ya togaciya munafukan da suke da rabo tun anan duniya su kyautata imani gabanin mutuwa domin wanda ya mutu a kayan aiki na kafirci shi ne irin wannan hukunci yake samun to sai Allah ce in sallabe na tabu sai dai waɗanda suka tuba minan nifaqi daga munafincin nan fa amanu suka imani ingantacce wa aslahu kuma suka kyautata ayyukansu ai aslahu amalahum wa atasimu billahi kuma suka damfara ga Allah ai wasiqu billahi suka damfaru ga Allah suka san imani ne kyau game da Allah wa akhlasu dinahum lillah suka tsarkake addininsu ga Allah kawai duk ibadar da za su suka tsarkake ta daga riya sabanin yadda za suke ibada don a gani yanzu suka yi shi domin Allah alalillahi dinul khalid wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu dina wato tsarkake ma Allah ibada to sai sun yi wannan wa akhlasu dinahum lillah suka tsarkake addinin su ibadar su kenan ga Allah kawai fa ulaika ma al-mu'minin to waɗannan kan za su san tare da mu'minai sai ma yau tauna cikin abin da za a ba su na sakamako a kiyama ai ko da masu bautar gumaka Allah ta'ala ya ambata idan suka daina shi kenan wallin ladina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf ka gaya ma masu bautar gumakan da sauran kafirai inda za su hannu za a gafarta musu abin da ya wuce su ma wanda suke ce isa dan Allah ne ko kuma suke ce uzair dan Allah ne yahudawa ثم الله يتلت قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله in suka kyautata duk wanda ya kyautata imani duk tsiyar da yake yi duk kafircin da yake yi to shi kenan daga ya imani ya daidaita da sauran muminai abinda Allah ta'ala ya yi tanadi ga muminai ana fatan insha Allah shi ma zai same shi matukan ya inganta imani ya yi aiki irin wanda Allah ke so shi saka Allah ya tallata musu kuma an samu ka duba hikim wato baya manzon Allah a cikin mutane wallahi babu shi sallallahu alaihi wasallam annabi ya fi kowa iya duk wani abu wanda Allah ke so ka duba ba cutar wanda ba su masa ubay ibn salul irin takabur da ya dinga yi wa annabi da sanya ga annabi ya halaka da muzanta annabi da haɗa kai da kafirai don a zo a yaƙi annabi da yankan baya kai sai da yake munzanin da ya cutar da annabi har a cikin gidansa ya jefa ƙazafi ma matarsa madina ta ruɗe wata guda allah bai saukar da wahayi a jaraba mummuni a jaraba imaninsu tukuna allah ya saukar da suratul nuwa aka tsarkake su kuma aka mutu alkawarin azaba amma ibn salul ba masa komai ba wallabi tawalla kibarahu minhu lahu azabun alim ai shi nasa ya wuce a duniya sai an je wajen Allah musulman da suka fada su ake mabulala na kafafin da suka irin su mit dabu su hannatu bintu jahash su su uku ne cikin mu'minin amma duk da wannan shine fa wanda yake cewa لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأضل وقال يوسف إن muka koma Madina masu daraja sai sun fitta makaskanta wai na nufin annabi da sahabbansa muhajirun su ne makaskanta wai har ma ya ambata a kabiyar da ta faru yake cewa ka kyale su yanzu har muhajiri ne zai fada da ansar ana dawowa daga wani yaki ne shedan ya shiga tsakanin wani muhajiri akan ɗiban ruwa da shi da wani mutumin ansar har aka yi jayayya ake kokuwa sai shi muhajirin ya buge ansar ɗin labarin ya je shi annabi ya zo shi ya dinga musu wa'azi yana musu fada ubay ibn salul da ya ji wannan labarin shi kuma sai yake cewa to mu ne har za a mata to shine kamar abin da larabawa suke faɗa ne san min kalba kai afur wai ka kiwata karanka ya zo ya cije ka wai yana nufi a annabi fa da sahabban zai ke ambata wannan kalani ba irin cutarwar da bai ba da aka zo za a shiga madina ɗansa shi ma sunansa abdullahi abdullahi ibn ubay shi kuma an fi jingina masa a ce ubay ibn salul to su yi wannan ɗan nasa abdullahi salihin bawa ne mai bin annabi ne sau da kafa yana jin zafin abin da babansa yake da ya ji abin da babansa ya faɗa ya kyale su sai da aka zo za a shiga madina annabi na ta can baya shi kuma bin salul ya yi gaba da shi da jama'arsa ɗan yana ciki sai da aka zo za a shiga sai zara ta kudu sai ya ce wallahi yau za a san waye mai daraja waye kaskantacce abubuwan na zai ke ba la ta ji zuka wa mani umino na billahi wallo min asir yi wa duna man hadda Allah wa rasula walau kanu aba abu ya ja ta kudu ya ce yau za a san waye kaskantacce waye mai daraja ya ce wanda ya motsa a cikinku ya ce zai shiga madina wallahi zan kashe shi sai annabi ya zo ya yi hukunci in ba annabi ne zo ya ce na maka izini kai da jama'ar ka ku shiga madina ba wallahi ba ka isa shiga sai da shiga da gawar ka sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shi ya ji abin da ya faru annabi ya shiga madina tukunna ya aika ma dan ibnu salul ya ce ka kyale su shiga kaga tun ana wajen Allah ya nuna musu ko ya nuna musu kaskanci to lokacin da baban nasa ya rasu sai ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah kaga irin cutar wanda baba na ya maka tun da dai yana da awon musulunci ka taimaka ka ba da rigan nan ta jikinka a masa littafin kuma ka je ka masa sallah kuma ina roƙon ka sashi a kabarin da hannunka ya masa wataƙila zai samu rahama annabi sai ya tausaya mashi ɗan ai ana mu'amala da rayayye ne wato ana yin wani abu a macece don a kyautata wa rayayye annabi sai ya tashi umar bin khattab sai ya tsaya gaban manzon Allah ce ya rasulullah yanzu zaka je ka masa wannan abin da aka ambata ka san ga irin cutarwar da ya maka da addinin Allah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce i zan je na masa saboda ba a hana ni ba yanzu damarsa yake aiki da ita bai san wahayi daga Allah ba a damarsa shi zai yi annabi ya fi kowa iya mu'amala da siyasa wallahi jan hankali a wajen manzon Allah wallahi ba da shi ba wai annabi yana son Ubay ibn Salul bane amma yana son isar da wani wa'azi ne wanda ba mai iya irin wannan in ba annabin ba wallahi mutum baya iya samun dauriya na wani abu sai manzon Allah annabi kuma ya je masa din amma kuma wannan din sai Allah ya nuna ba zai ba shi gafara ba sai Allah ta'ala ya saukar da ayat da ke cikin suratu bara'a ta hana ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikeen walau kanu aba'ahum walau kanu aba'ahum ay ikhwanahum min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim wama kana istighfaru ibrahima illa an mu'idatin wa'adaha iyyah to sai aka hana shi to daga lokacin sai ya zamanto bai halatta ba kaga muminai an datse su gaba ba za a yi ba amma abinda annabi yake san isarwa din sai yayi amfani sauran munafukai da waɗanda ma ba su shiga musulunci ba da munafukai ƴan rundunar ubay bin salon su sun tsammata fito na fito ne annabi sallallahu alaihi wasallam tsakaninsa da ubay bin salon sai suka ce yanzu duk abin da bin salon din nan yayi wa annabi su ma ya saka su suka yi wa annabi amma ga karamcin da annabi ya masa sai suka kyautata imanin su sai nifaka ta kare an isar da sako ko ba isar ba sallallahu alaihi wasallam to nan Allah ta'ala sai ya tallata musu a cikin wannan aya dan a nuna cewa ba fa za su shiga bane gaba daya sai wanda ya zabar makansa wannan turba har ya isa ga Allah da ita illa alladhina tabu wa aslahu wa atasimu billahi wa akhlasu dinahum lillah fa ulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'ti Allahu al-mu'minina ajran 'azima kuma lalle Allah da sannu zai ba wa mu'minai wani lada wanda yake mai girma a lahira huwa aljanna shine aljanna Allah ka ba mu dace na'am lokaci yayi eh to karanta aya sai mai tarjama
ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما
to sai Allah ta'ala yake kun ji Allah ta ambata wuta wuta wanda yake da za a sashi a wuta wanda yake da za a sashi za a sashi a wuta to bai Allah yana sha'awar ya zartar da bayan duk wanda ya kama hanyar wuta har ya je ya shiga shi ya zaba wa kansa inna hadainahu sabila imma shakira wa imma kafura to sai Allah ta'ala ce ma yaf'alu Allahu bi azabikum me Allah zai yi ne kan da azabtar da ku azabtar da ku me za ta amfana da Allah ba ta amfana da Allah da wani abu ba in shakartum wa amantum amma idan har kuka yi godiya ga Allah kuma kuka yi imani in dai kun yi imani kuka yi shukura ai Allah ba zai azabtar da ku ba wa kana Allahu shakiran Allah ya kasance mai yawan godiya ne alima kuma ya kasance masani ne in Allah ta'ala ya kira yau da rana ce kuma yi waiwaye akan ta insha Allah kuma gidi Allah ta'ala ya dace da mu a kan ku Allah ya kira Allah ya